والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الصبر شهر وتر ذو القعدة برأي محمد صلى الله عليه وسلم شكرة دبودا لليهود لأربعين دابيو wanda ya daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatu na uku a cikin littafin albalaga mai suna mi'atul ma'ani na ilimin balaga في إيميل البيان والمعاني نعم محب الدين ابن الشيخنا رحمه الله تعالى زم تعيشي درسنا أكل الباب الثالث أغايشي من زيا أكرشاء الباب الثاني yanzu kuma za mu tashi farkon babi na uku a miti na talatin da bakwai wanda babin da ya gabata babi na biyu ya magana kan ahwalul musnad ilai yanzu kuma za a yi magana akan ahwalul musnad can an yi magana akan halulluka na al-musnadu ilai kamar yadda muka faɗa in an ce almusnadu ilaihi shine wanda aka raba hukunci zuwa gare shi ko aka raba aiki zuwa gare shi kama alfa'il daga almusnadu ilaihi kama zaidu to zaidu almusnadu ilaihi saboda ka jingina masa tsayuwa hakanan al-mubtada shi ba al-musnad ilayhi yace zainun qa'im to ka jingina qa'imun da zain saboda haka zainu ya zama al-musnad ilayhi to da al-fi'l da al-khabar wannan ana kiran su al-musnad abin jinginawa waɗanda za a raba ga wani su to mai magana halayen المسند إليه تفسر الذكر والحذر والحذر أما تنسى هو أشابه شيء أما تنسى darasi ya gabata cewa daga cikin manyan manufofi na ainihin dalilai da ke sa a shafe al-musnad ilai akwai as-sawl wal inkar والاهتراز والاقتباء ورسول manya. to za mu ji shi kuma almusnad za mu ji halayensa ba ya ce lima madattarku ma'al qarina والذكر أو يفيدنا تعيينا وكونه فعلا فللتغير بالوقت مع إفادة التجدد واسما فلانعدام ذا ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فال فنحوه فليفيد زائدا وتركه لمانع منه وإن بشرط باعتبار ما يجيء من أداته سيارة أداته عاداته والجزم أصل في إذا لئن ولو ولا لذاك منع ذا والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير to kowa ya gan shi ko? to ma da ce a albabin thalif babi na uku a hawalin musnadi halayen al-musnad shi ne ko dai alfa'il ko labari limama ba ya tabbata ga abin da ya gabata na ambaton halayen almusnad ilaihi na wuraren da ake ambatonsa ko a shafe shi wannan shi ya gabata bayaninsa ya gabata a tarko barin ambato wa zikiro ko ambatowa ma'alƙarina tare da ƙarina wani dalili wanda zai hukunta ambace shi ko kuma a shafe shi to haka shi ma almusnadu yana da waɗannan ahwal kamar yadda almusnadu ilaihi karina tana tabbatar da ambace shi ko a shafe shi a darasi na biyu an faɗaɗa bayani akan wannan to haka shi ma nassin wa'yancan a garadu da aka ambata to sun tabbatar ma almusnadu shi ma almusnadu yana da wani akan ambace shi saboda a garazu daban-daban daga cikin waɗanda suka gabata amma al'asulu kowanne a ambace shi kowanne a ambace shi to ambatan ma akwai manufofi wuri kaza akan kawo almusnadu ilaihi saboda kaza wuri kaza akan kawo almusnadu saboda kaza to karina ita za ta yi nuni kan cewa an shafe misali daga cikin inda ana iya shafe almusnadu ya zan ba sai ambace shi ba saboda karina kamar faɗin Allah ta'ala wala in sa'antahum من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله سيأكل شيء أيوة تقديم الكلام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله خلقهن الله وسيأكل شافي خلقهن الله wanda almusnadu to wace kalila ta nuni akan cewa an shafe shi shine saboda ambatonsa ya gabata tun da ambace shi a baya ba bukatar sai an sake maimaita shi faɗin Allah ta'ala yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit ai wa yusbitu Allahu ma yasha'u sai aka aka shafe shi ba ambace shi ba saboda zikiru ta kaddama dama ibn malik kuma ya faɗa shafe abin da yake sananne ne ya halatta duk abin da yake in an shafe shi ana iya saninsa a ce kaza an ka shafe to wannan babu koyi to kaga cikin ayoyin nan guda biyu an shafe fi'ile saboda kalila wace kalila ce an su da ya gabata a baya tun da an bace su to ba bukata kuma sai an sake maimaita su dama shi albalagi malamin balaga ko matsayin ka na ɗalibin balaga to duk abin da za ka zo da shi to ka zo da shi inda ne ya akwai bukata in ba bukatar abu to shafe shi shi ne yake kuma dama mun yi bayani cewa abinda ake nufi da balaga mutabaqatul kalami muqtabal hali ma a fasahati ya zan magana ka ta yi daidai da halin da ake ciki kuma ba magana akwai fasaha a ciki babu rakaka babu ta'akiri babu tanamu da ya gabata a baya amma in kai magana magana ka ta saba mawaƙi to sai a ce baka da balaga waƙi ya nuna cewa kamar da mun karanta a baya mutumin da yake halin zini to ba buƙatar kai mai tauki kawai ka kawo masa magana su zallanta haka nan ilibti da iyan falayu akkalu idan wannan ana kiransa ibtida'i bai buƙatar shi ka zo masa da tauhidi ka ce wallahi kaza misali mutumin da shi kawai abin da yake bukata ya san hukuncin shin zaido yana nan ko bai nan sai ka ce kawai zaidon safara ba sai ka ce inna zaidan safara ba to in kai haka baka da balaga baka da baka da balaga amma in yana da dan wani shakka a taraddud sai ka ɗan sa masa tauki gwargwaron shi kuma ƙarfin shakkar da taraddud gwargwaron abin da za ka kawo masa wani ana gina sa da abbalai sai ka mai ta'akidi ka ƙarfafa masa magana in kuma yana inkari to wannan sai a kada masa magana a can abdurrahman al-ahadari a littafinsa na balaga al-jawharul makanu yana cewa bayan bage lizil isbari da yake cewa bayan bage lizil isbari al-iktisara ya wace yake ba wanda ya taɓa gananta al-jawharul makanu Eh? Ko? To ai ba ko yi mace da. Kura ne an tattara mu ne. Hmm? Yake cewa bayan bagi lil ikhbari al-iktisara ba haka bai ce yake ba to almafo abin da yake nufi cewa ya kamata ga mai magana in zai magana ya takaita maganarsa an gani ya takaita maganarsa kada ya wuce maganarsa ta yi yawa sama da faukar hajji wannan zai zan ɓannan lokaci zai zan alamar fasaha a cikin zancensa saboda shi malamin balaga yana so komai a bashi haƙƙinsa inda ke buƙatar a yawaita magana sai a yawaita inda bai buƙata to kuma sai a bai ina ba ta an gane yawwa fayan bagi tisaru zil akbari alal mufidi khashiyatan ikisari shi abin da yake cewa wa yukhbiru khalid wa yukhbiru al khalib la tawkidi in lam yakun fi al hukm la tawdidi fa hasanun wa munkiru al akhbari hatmun lahu bi hasab al inkari eh wanda yake khalid zihni ne to ka kawo masa magana bila tauki saboda kada ka yawaita duk abin da in ka kawo ba a da bukata da shi to ya zama hashiru ko ta ta doyi ka bata lokaci hmm? kai yayi yawa to shi ne ce in lam yakun fil hukumi za tardidi in bai zama shakka ba a cikin wannan hukunci in yana shakka to fa hasan na wajibi ne kai tauki in ka shakka yana shakka zai da nan ko ya tafiya to sai ka akada sai ka ce inna zai da safa ko musafi wa munkirul akhbari wanda shi kuma musu ma yake dan jayayya ne to hatimul lahu nan kan wajibi ne shi a akkada mai mu'akkidatu a ƙara mu'akkidu guda eh in bai ba a ƙara guda har su kai hudu eh shi inna zaidan safara bai isan masa sai ka ƙara inna zaidan la safara ko wallahi inna zaidan la safara gwargwadon dai musunsa to haka balaga tana hukunta duk sanda za ka yi magana ka kalli wanda za ka yi magana da shi sai ka yi mai magana da lafuzan da suka dace da matsayinsa wanda an malami to ka yi amfani da alfazu na malamai wanda a shugaba ka yi amfani da alfazu na shugabanni wanda an mahaifi ka yi amfani da alfazu kalmomi na iyaye kowa da nashi lafazi wanda aboki ka yi amfani da lafazi wanda a ɗalibi da makamantansu amma hauka ce kana magana da shugaba kama kana magana da wanda ba shugaba ba irin lafuzan da kake gayawa abokinka shi kake gaya masa irin lafuzan da kake gayawa karamin yaro shi kake gaya masa ko irin lafuzan da kake gaya majahilai su za ka zo ka gaya ma malami to wannan akwai adamul balagata ce balaga abinda an balaga da fasaha kowa a zaɓi labarinsa in mahaifi ne an san alfazu da iyaye ko sai a takaita gare su in kuma malami ne an san alfazu nawa na malamai idan an karama kuma Allah hayyakum Allah ala gafarta malam kaza kaza da sauransu in shugaba ne irin ranka ya daɗe da wayewa wayannan alfazu in malami ne yana da hankali shi ba ka zaɓe na shiga busa wanda suka dace da shi in wawa ne jahili to sai ka yi amfani da nashi abin nashi labusa in kamar baɗan wani yake cewa wa iza bulita bi zalimin kun zalima wa in laqita zawi jahalati fajhai in an ka jarabe ka da azali to kai ma ka sa rigar zalunci sai ku yi in an ka jarabe ka ko ka haɗu da ma'abuta jahilci to kai ma ka zamo jahil don nan malanta ba ta yi ilimi bai mai yare irin da shi kai to shi ne muhammadu bello ke cewa kun aka yi sannasi iza kun tafi kaisa in ka zamo cikin masu hankali masu wayo to ka zamo wanda ya fi wayo da hankali wa in kunta fil hamqa fa kun ahmaqa in kuma ka zamo cikin wawayu jahilai to ka zamo wanda ya fi su wauta saboda ka mu'amalance su da irin nasu jahili in kace kai mai amfani da yare na malamai to ba zai fahimta to shi malamin balaga haka yake kowa sai a ce ga nasa kowa sai a ce ga nasa to shi yasa Imam Suyuti cikin hukudul jumani yayi wannan bayani yace kaza khitabul lizaki wal ghabi wa kalimatul laha maqamun jitubi مع كلمة تصحبها فالفعل ذا إن ليس كالفعل الذي تلا إذا يمشي كذا خطاب للذكي haka magana in za a yi ta ga wanda an mai hankali mai ilimi to daban take walgabi shi kuma wawa dolo shi ma nashi na bazira wa kilmatun laha maqamun ijti ko wannan su to za ka zaban masa tashi kalma tashi malami lafuzan malami jahili lafuzan jahilai sarki lafuzan sarakuna iyaye lafuzan iyaye وكلمة مع كلمة تصحبها كالفعل ba ko falfi'il ba kowace kalma akan kalli wane fi'ili ya dace da ita sai a haɗa su kowace kalma akan kalli kowane fi'ili akan kalli wane harafi ya dace da ita sai a haɗa su domin kaga iza da aka raba ta da fi'ili to ba daidai take da in ba
in ka ce in ja a zaidu fa aka rimu ko kuma in idza jaa zaidun fa karimu to wal ma'ana yakhtalif ma'ana ta bambanta in jaa zaidun hadha shartun ne ya yatadammanu shakka bisa kaddarawa in har zaidu ya zo ga girma shi babu tabbas ita kuma idza to tatadammanu sharta wata haƙiƙa in ja zainun fa'akarin ma'ana wannan tabbas kenan zai zo
yawwa dole sai ya zo ku za na haka ƙur'ani yake yawan amfani da ita idza jaa nasrullahi dan nasrullahi eh muhaqqaqul maji'i ce tabbata tabbas to shi yasa a larabci zaka ce ba za ka ce zan ziyarce ka in garabati shamsu wannan kuskure ne don koyewar rana ba mashkukun ba muhakkaka tabbata rana na faru sai dai ka ce idza jaa a idza garabat ash-shamsu sa'azuruka in tabbas in rana ta faɗi zau duk shi ne al'imam musulmi yake faɗa a ma kalimatin tashabuha fal fi'lu za a gani in laysa kan fi'ilin lazi tala'i fi'ilin da aka hada shi da iza ba daidai yake da fi'ilin da aka hada shi da ba to haka lafazin da za a raba ma malami ba daidai yake da lafazin da za a raba mai jahili ba kar ka ɗauki mutane kawai kai manzilatan wahid tura'il maqamat ka dinga kula da matsayi likulli maqamin maqalu wani kulle makalin makamu ko wane wuri da lafazin da ya dace da shi ko wane lafazin da wurin da ya dace to haza huwal bala'i eh Allah ya sa mu gani to shi ne yake faɗa a nan limama battar kuma alƙarina wa zikiru au yufiduna ta'ayina wa zikiru ko ambatonsa kamar da muka bada misali haka ya ambace shi to kuma ambatonsa yana fa'idantar da wannan a wani lokaci aka ambace shi ne ya fa'idantar da wani abu kamar ka ce kamar fada Allah ta'ala muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko allahu la ilaha illahu to duka wannan ambaton khabari a nan likta azai saboda a girma shi yasa aka ambace shi haka shi ma mubtada an ambace shi saboda girmamawa to sai ce au yufidu na ta'ayina audin nan ma'anar tawa ma'ana wai yufiduna wani lokaci kuma an bato shi almusnad yana zuwa don ya fa'idantar da mu wani iri don kamar yadda muka ce almusnad yana iya zama fi'ili kuma yana iya zama suna in ka ce kama zaidu to kama almusnad kuma fi'ili in ka ce zaidun ƙa'im a nan almusulun ya zama suna kaga wanda shi almusulun da ilaihi babu wannan to cikin abin da za ka ƙara samun fa'ida da shi duk sanda an ka ambaci almusulun to zai ayyana maka wani kala ne suna ne ko fi'ili to in ya zo fi'ili shi ne cewa kaunuhu fi'ilan idan almusnadu ya zo matsayin fi'ili fali taqayyudi to yana ƙayyaduwa yana da baibantuwa bil waqati da lokaci duk sanda ka ga fi'ili to yana da alaka da lokaci ko dai lokacin da ya wuce al-fi'il mawdi ke ko lokacin da ake ciki shine al-hadir ke ko lokacin da zai zo nan gaba kamar al-fi'il mawdi wanda shi ya ɗauki waɗannan sifofin guda biyu in ka ce za mu zaidu zaidu na tafiya yana ɗaukar nan gaba yana ɗaukar yanzu wanda za mu ji shi fi'ili a shi suna bai ɗauki wannan kaga ba yana ta farko ke shi yasa wajen tarifin sa akan ce kullu lafzin a dalla ala ma'anin dalla ala ma'anin fi zamanin maksusi daga fi zamanin maksus in za ka yi tarifin fi'ili na biyu kuma ma'arifadatin tajaddudi duk sanda ka ga fi'ili to shi kuma yana fa'idantar da cewa abin nan akwai tajaddudi cikinsa da ya ma'anar tajaddudi shine faruwar abu shay'an fa shay'an ba gaba ɗaya aku ba to amma wanda ya shafi alfi'ilul mudari shike da wannan sifa in ka ce ya zahabu zaidu zaidu yana tafiya to tafiya yana ta shay'an fa shay'an ba zama guda yi ta sannan ya fi alal hudus sifa biyu da fi'i alfi'il ya dulla alal hudus wa tajaddud duk sanda aka samu fi'ili ko jumla fi'iliya to tana fa'idantar da aukuwar abu qara'a zaid jumla ce fi'iliya to tana fa'idantar da aukuwar karatu in fi'il ne mudari' yana fa'idantar da aukuwar karatu kuma tare da tajaddudi ya ƙara uzairu ma'ana yana faruwa lokaci bayan lokaci saɓanin jumla ismiya ita jumla ismiya ita ce zainun ƙa'im da ita kuma ta dullo ala subuti wani istimra ita jumla ismiya ta dullo ala subuti wani istimra in ka ce zainun ƙa'imun to ma'ana akwai tabbatuwar tsayuwa ga zaidu kuma da dogewar abin zainu a tsaye yake kaga baka ce ya tsaya ba baka ce zai tsaya ba tsaye yake kaga wannan yufidu a istimrar eh wasman to in kuma al-musnad yazo suna falin ina ne za to yana rasa za wannan takayyudin da aka ambata shi suna bai da alaka da ratayuwa da wani zamani zaidun qa'imun bai da alaka da cewa ga lokacin da zaidu ya tsaye bai da wannan takayyudi wa mufradan haka kuma almusnad in yazo suna yakan zo mufradi kaga zaidun qa'imun qa'imun kaga mufradi ne ba ne ba jimla ba li'anna nafsal hukumi fihi kusida ko domin abin da yasa ya zama mafaradi saboda nassin hukuncin an kalba na aukuwa tsayuwa ga zaidu shi yasa ba bukatar sai an kawo jimla kawai da an ce zaidu qa'imun to shi ke dama kuma abin nufi shine aukuwar tsayuwa ga zaidu shi ne abin da ake yi nassin hukuncin tsayuwar fihi ga shi al-musulun kusida an karba wannan alif ta kusida lil itlaq sabanin al-musulun fi'i in ka ce zaidun ya ƙumu kaga wannan jimla ce ko kuma a suna ka kawo amma kuma a matsayin jimla zaidun kama abu zaidun kama abu to anan kaga nassin hukuncin ba ga zaidu kan nubata ba ga mahaifiyarsa zaidun kama abu ko abu huka'imu zaidun abu huka'imu zaidun mahaifinsa a tsaye kaga da hukunci wa kan nubata baban zaidu to in al-musnad ilayhi kake nufi da nassan hukunci to sai ka kawo shi mufrad sai ka ce zaidun qa'imun kawai to shi ne abin da yake nufi wal fi'lu shi kuma fi'ili in ta ƙayyada idan yadda bai bayantu yarra ta yi bil mafa'uli da mafa'ulun bihi ina akwai lokacin da fi'ili yana buƙatar ne al mafa'ulu bihi ko bayan alfa'i sannan yana buƙatar ka kawo masa al mafa'ulu bihi akwai lokacin da kuma wani fi'ili bai da buƙatar ba kawai abin da yake buƙata ka kawo masa alfa'i to ana samun haka kuma akwai dalili fi'ilin yana buƙatar al-maf'ul bi sai ka shafi al-maf'ul bi sai ka bar al-fa'il duk da yana na taiwa da shi to shafe shi da rashin ambato shi to akwai dalili shi ne zai gaya mana to sai ce wani hawihi ko abin da ya kama da al-maf'ul bi kama at-tamyiz kamar alhal da makamantansu to shi ne ce falilufi da za'ida duk sanda kaga an kawo mafi ili al-maf'ul bihi to an yi ne don ya fa'idantar da wata ma'ana ƙari akan ta farko ƙari akan ta farko misali ka ce da raba zaido amra ba daidai yake da ka ce da raba zaido ba ma'ana ta ƙaru eh zai da ya buga wa ya buga ba faɗa ba amma sai ka ce amran to yanzu an samu ƙarin ba shi ne ayyana wanda zai da ya buga ko ja a zai da sai kai shiru wanda yana fatantar da zai da ya zo a wani hali yanzu baka faɗa ba sai ka ce rakiban to yanzu an batun rakiban ya fa'idantar da fa'ida ƙari akan wadda da inda an shafe ta babu ta cewa ya zo sama abin hawa ba da ƙafas sai zo ba. Tuwatarku barin ambato almaf'ulu bihi kuma gashi ya dace ambace shi ko alhal lima ne min saboda wani mani'i wani abu da ke hana a ambace shi fi'ili yana buƙatar a kawo masa almaf'ulu bihi amma kuma sai an kake ambato wannan yana da yawa a ƙur'ani za a ga fi'ili muta'addi ne wani ma muta'addin ne ila maf'ulai ne amma a kawo fa'ili kawai ba a kawo al-maf'ul bihi ko da baya daya ko a ambaci guda sai a shafe guda ko a shafe su biyu duka to shi ne ce wa in bi sharɗi ko in kuma an gwamaya a to bari dai mu ba da misali shi wancan da ya ambata cewa wani wuri za ka ga almaf'ul bi mun ba da misali inda ana inda aka ambace aka ambace shi saboda ƙarin ma'ana ko hukuncin ma yana cikin zuwa To, bari dai mu yi bayani kamin mu ji. To, shi kuma dalili da ke sa ambace shi, bari mu ƙara ba da wani misali. Akan ambace akan ambace shi al-maf'ulu bihi saboda idan ana son a bayyana aiki ya auku kuma ga wanda aiki ya auku a kansa. inda kuma ya zan babu wannan bukata kawai abin da ake bukata shine a nuna aukuwar aiki aiki kaza ya auku to nan ba bukata sai ka kawo mahulin bi babu wannan bukata me ake bukata shine ka ambaci alfi'il in ka ambaci fi'ili sannan ka ambaci yawwa in ana bukatar a ayyana wanda aiki ya auku a kansa to ka ambaci alfa'il sannan ka kawo da hukumi inda ake buƙatar kuma ka kawo sifa ko tamizi saboda a ayyana wanda aiki ya auku a kansa sai ka ambace su inda kuma son dai aka yi a nuna wuku ulfe'il aiki ya auku amma ba ana son a fahimci cewa gawa aikin ya auku ba to anan sai ka shafe mu'allika tunashi shi fi'i sai ka shafe al-maf'ul bihi da sauransu sai nan ba sai ka ba sai ka ambace shi ba ko yawwa kamar faɗin Allah ta'ala summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun lafazin ittakhadha yata'adda ila maf'ulai to sai aka ce ittakhastum al-ijla al-ijla shine al-maf'ul al-awwal wa ayna zani kuziba bi ma'ana ba ambace shi wa taqdimu al-aya summa ittakhastum al-ijla ilahan eh amma sai aka shafe ilahan sai aka saboda dama abin da dai ake so aukuwar aiki babu bukatar sai ambace ilahan saboda an san abin da sun kai bauta sun kai ga gunki to ba sai an ce sun mata fasu wani ijila ilahan ba ko an bace ilahan ko ba an bace ilahan ba an san shi eh yawa sannan abin da yasa aka shafe shi dalili na biyu kuma saboda abin yana da muni eh a a ambaci Allah kuma ga abin da ba Allah na gaskiya ba to an shafe shi da kubhi saboda yana da muni a kwarai da gaske Allah ya kyauta.
Na, sannan abu na gaba,
bari mu ƙara samaitoci. Ya ce, wa in bi sharɗi bi itibari ma ya jiwu. in kuma an gwamaya shi da shara'i shi almusnad ilai to bi itibari ana la'akari ne ma ya ji abin da ya zo min adati na adawatu nashi shara'i kala kala ne akwai shara'i wanda yake ya kunshi ma'anar tahaqquk akwai shara'i kuma wanda yake ya ɗauki ma'anar shakka shi ne yace wal jazm in sharaɗin ya kunshi yanke abu daga barin shakka fi iza to wannan ya tabbata ga iza duk abin da yake sharadi ne ya auku to in za ka kawo shi da sharadi iza za ka san ba za ka kawo in ba an gani yau ba in ka ce iza ja a zaidu sa'ukuri mu to wannan sai in kana da yaƙinin cewa zaidu zaidu amma in shakka haka to sai ka ce in ja'a zaidu kaka ce iza domin iza tufidu a tage to shi ne ce wani jazmu asulun yankewa daga barin shakka shine asali a cikin ma'anar iza la'in banda harabin in in kam ya kunshi kwankwanto walau ita kuma lau akwai lau ita ce ta uku ita ma akwai wani nau'i na sharadi a cikinta to ita kan lau ɗin da aka kawo to shi ne ce wala ne zaka ita kan babu babu shakka a cikinta babu kai ta haƙƙoƙ a cikinta wancan abin da aka ambata farko aljazm to ita lau wala ne zaka ita bata kunshi wannan bata kunshi wannan ma'ana ba sannan kuma a mal'uza hannuwarta ita la to wala ne zaka na shi ne haka zance yake mal'uza aukuwar wannan wala ne zaka bai tabbata ga wancan da an ka ambata ga ita ba ma'ana duk abin da an ka kawo iza ko aka kawo in to wannan dole sai ya zan yana aukuwa in yana aukuwa sai amfani da iza ko ai amfani da in in kwata-kwata bai aukuwa ko kuma an kore ma aukuwarsa to sai ai amfani da lau misali lau ja a zaidun la'akaramtu kaga wannan bai auku ba kuma ba sai auku ba domin ita tana kore aukuwar abin da ma ya riga ya wuce sabanin iza da kuma in to shi ne yace man uza hanuwar ita laudin nan da take nuni akan hanuwar aukuwar abu wala da zaka bai cikin wayancan guda biyu da aka ambata su in an kawo su to ko ne abu ya auku tabbas ko kuma yana iya yiwa ya auku ko kuma yana iya ba zai auku ba amma ita lauda an kawo ta to babu ne eh abu bai auku ba ko ba zai auku ba eh lauja a zaibun la'akaramtu da ya zo inda an ka fito eh to da na karrama shi magana kai tana nan ta'alluki ne da abin da ya riga ya wuce kana ba mu labarin cewa da ya zo ga irin takarimin da za ka yi masa to shine wal jazmu yankewa daga barin shakka asalin fi iza shine tushe ga iza la'in banda ita in ta kunshi ashak kuma ashakki ita kuma lau tufilu mar'i wuqu'il fi'li fi zaman al-madi shine yace wala li zaka man uza man uza haluwar da ke cikin ita za yana koma zuwa ga laudin nan wala li zaka to bai shahi wa'ancan harufa guda biyu da sun ka gabata wal wasl shi kuma siffanta al-musnad da na'ati yakan zo wani lokaci yakan zo wani lokaci misali a ja a zaidu karimu ko zaidu mai mai karanci ya zo to ya halatta almusulatu a kawo mai wasu wata aribu ko a sa mai alif dala ja a zaidu sai ka ce alkarimu wata akhiru sannan ana iya jinkirta almusnad ana iya jinkirta shi misali qa'imun zaidun madadin zaidun qa'im to zaka iya cewa qa'imun zaidun anan ka gabatar da alkhabar alal mubtada wa aksu ko akasin waɗanda da an ka ambata shine da at-taqdim da at-tankir da kuma rashin na'ati shine yace wa aksu aka sensa yi urahu ana saninsa tunda an karanta shi a baya watan kiyu haka kawo almusnadu wani lokaci yakan zo na kira yauwa zaidun ƙa'imun kuma za ka iya cewa zaidun alƙa'imu zaidun katibun za ka iya cewa zaidun alkatibu duk wanda ka kawo na akwai dalilin kawo shi to shi ne zai gaya mana waɗannan dalilai da su malaman balaga suke ta kawowa a cikin littattafansu duk sanda kaga an ƙara koda harafi guda ne a cikin labarin to akwai wani dalili da ya ambace shi to yanzu yi magana akan mu'amun nan muta'alliqatu na shifi'i shine al-maf'ulu bihi ko a tamiz ko alhal yanzu kuma halayensu na ambato su ko a shafe su tunda can ya gaya mana akan kawo su don a samu ƙarin ma'ana eh to ya an ka shafe su to shi ne zai gaya mana an ثم مع المفعول هال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس لكون ذاك لكون ذاك قد جرى وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لزما والهدف للبيان فيما أوهما أو لمجيء الذكر أو أو, أو لمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو الاستهجان كالمقابلة وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه ردا على من لم يصب تعيينه وبعض مفعول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علم تسيتي ثم مع المفعول حال الفعل تسنن حال الفعل حال فعلي yana kasancewa ma'al maf'uli tare da maf'uli ka halihi ma'a fa'ili kamar halinsa wato tare da fa'ili mana alaƙar da fi'ili yake da ita da al-maf'ul to irin ta ce yake da ita ga da al-maf'ul da da al-fa'il duka alaƙa ɗaya ce kamar yadda al-fa'il yana da alaƙa da al-fi'il to haka al-maf'ul bihi shi ma yana da alaka min ajali talaffuz saboda shi fi'ilin ya cakudu da kowanne daga cikin su eh ya cakudu da aiki shi al-maf'ul bihi haka al-fa'il ya cakudu da al-fi'il idan ka ce ja zaidun to zaidun talabbasa bi ja'a haka in ka ce ja zaidun rakiban to haka shi ma dai a nan babu wani bambanci la kauni za ka ƙarjara ba kasantuwar zaka wancaninka wancan da aka ambata ƙarjara ya riga ya auku ba ba na ba son kakai kawai ka nuna aukuwar fi'ili ba ba kasancewar aukuwarsa kawai kake son ka faɗa ba misali son ɗaya haka ka nuna cewa zai da ya yi tafiya ba wai a wani yanayi ko a wani tukar suka ce zaidun safara fakat ko safara zaidun eh in son haka dai kawai misali mutumin da ke son ya san ta iya zaidun shin yana nan ko bai nan eh to shi ba bukatar ka ce mai zaidu ya tafiya kun bisa hali kaza a kan ka ce mai dai safara zaidu amma cewa safara zaidun rakiban to rakiban din nan da ka kara babu bukata game da shi misali ya tambaye ka ina son in kai ziyara gidan zaidu kai kuma ka san zaidu ya tafi sai ka ce ai san fara saboda nan wuqu'ul fi'li da ake bukata hmm? ba sai ka ce safara rakiban ba ko mashiya don bai da bukata da wannan to shi ne ce lakar ne zaka ba wai kasancewar wancan kadijara hakika ya gudana ba to anan ba a bukata ambaci almaf'ul misali kana zo ka nuna zaidu ya yi karatu sai ka ce kai kara zaidu ba sai ka ce kara zaidun alkitabu ba ko kaza kaza ka ambaci wani abu a kawai kara zaidu wa in yurat in kuma son in shi ake nufi a nuna aukuwar fi'ili kawai ya auku in lam yakun in bai kasance ba kare su kiran nafyu wanda hakika an riga an ambaci korewa mutulakan bisa wawaitawa a wani isbati lahu ko kuma a tabbatar mashi fi'ilin aukuwar abin to fa ka a wannan lokaci fi fi'ilin nan mislu lazimin ya kuma kamar fi'ili lazim wanda bai da alaka ko kuma bai da bukata a kawo masa al-maf'ul bihi mana in ya zan san ɗaya ka tabbatar da aukuwar aiki ko korewarsa eh shi hukuncin da yake son ya sani ta hiyar zaini to in ka ce sabara ka tabbatar in ka ce lamin safi ka kore eh to sai ka takaita a kan ko san ɗaya ka san hukuncin shin zai ya karatu ko bai yi ba sai ka ce kara zai babu bukatar sai ka kawo masa al'ulubi ko ka ambaci ga wani yanayi misali ka ce kara a zainul ka'ima babu wannan bukata shi ne ce wa in in shi an kai nufi in lam yakun in bai kasance ba kada zikira hakika an riga an ambace shi shi al-maf'ulu din nan ko wanda ya kama da shi annabi wato ta korewa mutulakan bisa wawaitawa awil isbati lahu ko tabbatar masa fi'ili ko kore masa fi'ili to fa zaka a wannan lokaci fi'ilin mislu lazim to ya kuma kamar lazimi wanda ba a kawo masa al-maf'ul bi fil manzila wato a matsayin sa yanzu zaka daidaita su da shi da al-maf'ul bihi matsayin su guda babu wani bambanci idan misali kamar fada Allah madaukakin sarki da yake cewa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu huwa adhaka eh wa abaka adhaka Allah shi yake sa dariya to wa yake sa dariya bai fada sai aka aka buye shi wa abaka Allah shi yake sa kuka wa yake sa kuka ba ambata ba saboda mujarradin kawai son dai aka yi a tabbatar da fi'ilin ko aukuwar abin ta fuskar fitowarsa daga ubangiji cewa Allah yakan sa wani farin ciki yana sa farin ciki sannan yana sa kuka ba wai sun aka yi a ayyana suwa da wa dan yawa gare su eh a san dai ake a tabbatar da aukuwar aikin daga ubangiji to shi yasa aka shafe su wucin da yake cewa walan ma wa ma a madiyana waje da alaihi ummatan minan nasi sai ce ya skuna wa waje da min duni himumra taini sai ce ta zudani to da ya skuna da ta zudani kowannen su mutane amma babu wanda an ka ambatan ba al-mahuli ya skuna ya skuna man ko maza kaga ba an gaje ne ba eh sannan ta zuda ne ka gani ta zuda ne man ko maza shi ba mace shi saboda son dai aka yi a tabbatar daga abin da su suke aukuwar abin suna shayarwa a kan wani rafi ko wata rijiya sannan suna kange wato da goyeshinsa ba ambace ba a sake ambatonsa ba to wannan saboda son dai aka yi isbatul fi'il to duk inda ya zan son ɗaya aka yi a tabbatar da fi'ili to fi'ilin nan ko da muta'addi ne to sai ka bashi hukuncin lazim sai ka kawo mai alfa'il kawai sai ka yi shi ba sai ka tsaya kana wani abu nan kamar faɗin ma Allahu ya khaluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumiitu duk afa'alu din nan muta'addiya ne eh yarzuqu yana azurtawa kaga dole akwai wanda aka azurta ya khaluqu yana halitta dole akwai wanda aka halitta yuhyi yana rayuwa dole akwai wanda aka raya yumitu to amma sai a shafe maf'ulatu nasu saboda dama su da aka yi a tabbatar da ayyukan ga Allah to shine abin da yake ambata fa zaka mislu lazimin bimaza bil manzila to anan ka kamai da shi a matsayin lazimi ta fuskar matsayi min gaida takadiri kuma ba a kaddara shi al-mabulu din nan da an ka shafi ma'ana ka zo tafsirin wa annahu huwa abu haka to kakka kaddara cewa akwai al-mabulu don kaddara shi sun ce al-muqaddaru kalmar zukuri duk abin da yana yawa kaddara shi a wurin malaman balaga to kamar wanda ake ambata to kaddara shi zai fitar da ayan daga ma'anar da shi Allah yake nufi kaga sai za an samu ziyada ke da ka zo ta tafsiri kaga cewa annahu huwa abu haka shi yake sa wani da wani da wani dariya to wani da wani nan da ka kara ka fita daga layin tafsiri don shi Allah ba shi yake nufi ai Allah ya san da su sai aka takaita saboda son dai aka yi ka tabbatar da cewa Allah yana dariya yana sa dariya yana ba kowa ne yake sa dariya ba kuma a yana sa wasu dariya yana sa wasu kuka to kan ka kaddara su al-mafulatu din nan da aka ambata auliyar da tawahumi wani lokaci akan shafe al-maf'ul bihi saboda mayar da tunanin mai saurare gairar kasari saɓanin manufar mai magana shi mai magana ga abin da yake nufi to don jin tsoron kashi ta shi fahimci saɓanin yadda ake nufi to shi ne sai a aini shi ne sai a shafe sai a shafe shi shi ma wannan yana faruwa misali ka ce ja zaidu mashiya saboda kana jin tsoron kashi ɗauka ko sama mota ne to ƙara mashiyan ɗin nan don ka dawo da tunanin kai ta shi tunanin cewa ko sama abin hawa ya zo to ciwon ka mashiyan yanzu ka kore wannan tsoron ba zai wannan tunani ba sabanin da in kacce zai ja a zai har zai saboda to kila saman mota ne ko saman babu ko da kafa ne amma sai ka ce ma shi ya duk wannan tawahudin kayan kayan shi shi to sai ce aw huwa litta'mimi wani lokaci kuma akan shafe akan shafe al-maf'ul saboda gamewa a game a yi umumi umumi din gada mun kai cikin usul fiqi wani lokaci ana ana yin wa kamar fadin Allah ta'ala wallahu yad'u ila daris salam to wa taqdirul aya wallahu yad'ukum sai aka ɓoye kun za ka ce ya dawo ehe kaga sai aka ɓoye to wannan lil umumi don a game ba a bar kowa ba kowa Allah ya kira shi zuwa ga musulunci sai dai wanda ya ce bai an fahimci wannan to komai yake tare shi mu yake tare wani hasu za mu tashi waɗilla lazima in ko yasa an ƙaddara shi ko a waɗilla kai in ko babu waɗannan dalilan ma'ana son aka yi a tabbatar da aukuwar aiki kuma kan wani ya auku to nan lazima an yi karo in ya zama a naka ka tabbatar da aiki ko ka kore aiki kan wani ko kan abu kaza to nan dole ka ambaci almaful lazima ai wajaba wajaba ai yuzkar almaful bi domin shafe shi to kaga takaituwa ne akan cikakkiyar ma'anar da ake wato shi malamin balaga sun ya kai duk abin da an manuwa to a kawo lafazi daidai da ma'anar ka a rage a kara to balagi ke wal hasfu lil bayani wani lokaci kuma akan shafi al-maf'ul bihi saboda bayani saboda bayani eh fi ma ubi ma cikin abin da an ɓoye shi to sai a sai a shafe shi saboda a ƙara abin nan saboda a yi bayani kan faɗa Allah ta'ala walau sha'a lahadakum ajma'i to haka lil bayan ai walau sha'a hidayatakum lahadakum ajma'i to amma sai aka shafe hidayatakum din nan saboda za a yi bayani nan gaba. Lahadago, to kaga cewa walau sha a hida ya tafi lahadago babu balaga. Eh, babu balaga. To tun da za a yi bayani to babu bukatar kuma sai an abin nan eh? To shi sa sai a shafe, sai a shafe shi. Kamar fada Allah ta'ala fa in ya sha'illahu ya ala kalbika. in Allah ya ga dama sai ya yi khatama a zuciyarka shi ba sai aka ɓoye abin saboda za a mace shi misali suka ce takadirin aya shi ne wai fa'in ya sha'illahu idilalaka in Allah yana nufin ya ɓatar da kai to ya fitim alaƙar duka domin ya fitin alaƙar duka yana nuni kan cewa wanda an karfe zuciyarsa batacce to haza lil bayani cewa fa in ya shaƙi lahu idilalaka ya fitin alaƙar duka laisa fihi balaga babu balaga a ciki muna fahimtar wannan da kyau da kyau insha Allah
auli mai ji zikiri ko kuma a ambatonsa ya riga ya gabata to tun da ambace shi a baya ba bukata yanzu kuma sai an sake maimaita shi kamar yin Allahu ma ya sha'u wa yusbitu to ba sai an sake cewa wa yusbitu ma ya sha'u ba da an kaddara wa yusbitu ma ya sha'u to sai zan babu balaga shi kuma Qur'ani cike yake da balaga da fasaha sai aka ce yamhu Allahu ma ya sha'u wa yusbit ba ce wa yusbitu ma ya sha'u ba. me ya me yasa لأنه ذكر min kam eh to wala da kaga duk abin da ka gani akwai da ni to shi yasa in baka da balaga ba za ka fahimci alqur'ani cikakkiyar magana ba to shi adalin da yasa malamai suka kawo wadancan shuruto da aka ambata don su taimaka maka ƙara fahimtar ma'ana alqur'ani aule raddi tawahhumi sami'i ghayr al-qasdi shine wanda muka ba da misali a baya ko cewa akan shafe akan a wani lokaci ana shafe shi shi ma ana shafe shi saboda tunanin kada shi mai saurare ya fahimci sabanin manufar shi mai magana shi mai magana ga abin da yake nufi to jin tsoron kada ya tunanin cewa kaza ake nufi to shi yasa sai ya ainihin wato ɓoye al-maf'ulu bihi da mai ambatonsa to yana sa ya fahimci sabanin yadda abin ko wani baiti da wani mawaki ke kawowa wanda suna yawan ba da misali amma dai bari mu bar baiti mu koma ga larabci saboda an fi fahimta ba ka san baiti ko to a yi waken baiti waken baiti to kaga tun da baiti ne a yana da kyau ka abin nan yawo tun da har hada ake ita waka da ba ta fi ta fi tarkis illa har da da ake bukatar a yi ita ta adda nauyi ta ta adda nauyi to kuma da ka saba ma kwakwalwa sai ka abin nan sai ka yi tunanin ashe ake nufi to shi ne kamar da muka bada misali misali in ka ce ja a zaidun zaidu ya zo mai saurare na ya ɗaukar sama abin hawa ya zo ko to amma nan karina ta yi nuni kan cewa a in ka ce ja a zaidun rakiban jin tsoron kada ya yi tunanin cewa saman mota ya hau an gane to sai ka ɓoye rakibar ɗin nan sai ka ce ja a zaidun kawai saboda ya zo bisa abin hawa amma ba mota ba to shi kuma cewa rakibar yana ɗaukar saman jaki saman doki saman rakumi saman mota saman jirgi duk wani abu da za a hau to jin tsoron kashi tunanin saman mota ya hau alhali kuma ba mota ya hau wakilin jaki na ya hau to sai ka shafe al'amurul abin nan hali sai ka boye shi sai ka ce kawai ja a zai ja a zai sai ka farta haka domin ka ce rakiban to waɗancan mutamalata ne suna iya shiga dan yanzu da an ce mutum ya zo sama abin hawa galibi sai a kaddara mota misali ko wani abu to wannan shi ne abin da yake magana a kai abubuwan littani shi ne muka ba da misali a ɗazu na ta'amimi gamewa ko akwai misali ne kamar bada Allah ta'ala kul inna ma umirtu an a'budu Allah wa la ushrika bihi ai wala ushrika bihi ahadan ko kuma shaya sai aka shafe ahadan ko shaya saboda a yi muni a nuna maka komai ya shiga ciki ba magana shirka sannan ya ce aulil fasila wani lokaci akan shafi al-maf'ul bihi saboda ya dace da fasila shine ƙarshen faƙara ta larabci kamar aya misali ko kuma ƙarshen sadarul bait shi kira fasila kamar ba da Allah ta'ala ma wadda aka rabbuka wa ma qala ba ce wa ma qala ka ba alhali kuma fi'ilin da ya gabata akwai kafu ma wadda aka ba wadda aka ce ba wadda aka to haka ne fasila saboda can wadduha walle iza saja saja kala kaga aka ce kala ka to fasila ta samu fasila din ta samu sai ce ko kuma listija amin yana da muni ba a bukata ambace shi abuwa listihjanika al-muqabala ma'ana kana kyamar ka ka ambace shi ka fuskance shi da irinsa to shine sai sai a shafe sai a shafe shi misali kamar da suka ba da misali kamar a matar da ta kai mijinta kotu tana ƙara ta kan cewa baya kwanciya da ita shi kuma aka tambaye shi ya ce ƙarya ta ne sai ƙarya ta ta ba ga ba iya gano bai gaskiya ne ko ba haka ba yanzu a ƙani ya tambaye ta ke sai alƙali ya tambaye shi ko kuma ya tambaye ta ita hal ra'aiti aurata haza ke taɓa ganin al'aurarsa ita ce ma ra'aitu minhu wala ra'a minni ma ra'aitu minhu wala ra'a minni ai ma ra'aitu auratahu wa ma ra'a aurati saboda tana jin kyamar ta ambaci al'aurata kuma ta ambaci tashi to shi yasa sai ta ɓoye su gaba daya kama asalin da ake roituwa na na na aisha da bai tabbata ba ma ra'aytu minhu wala wala ra'ani to amma asarin bai inganta ba wannan istihjani kenan to sai ce wa qaddimil maf'ula ka gabatar da almaf'ulu au shabihahu ko kuma wanda ya kama da almaf'ulu kama hal ko tamyizi makamantansu misali aka gabatar da shi a kan wato fa'ili don asali a ambaci fa'ili sannan a kawo almaf'ulu to wani lokaci akan gabatar da al-maf'ul ko me yasa yace raddan saboda a mayar da raddi mallam yusuf ta'inu ga wanda bai san shi ba shi bai san al-maf'ul bihi din to sai aka fara ambata sama dan shi shi fara rakka lahi cikin kwakwalwa ta kamar da yace shi bai san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul abin bayana ko kuma ya ce da kai ni ban san kana bin sunna ba ka ce a muhammadan ittaba'tu ko kuma ya ce kai kai wa kake biya ya ce muhammadan ittaba'tu ta kadirin san ce ittaba'tu muhammadan amma saboda bai san wa kake bi ba to don ka ayyana masa shi sai ka fara gabata da shi kace muhammadan ittaba'tu muhammadu ne bi ko kuma ka ce dhahikan ja'a zaid zaid ya zo yana dariya madadin ja'a zaidun dhahikan to sai ka fara gabatar da hal dhahikan ja'a zaid to wannan don ka ayyana masa halin da ya zo wa ba'da maf'ulin ala ba'dhi ko to haka wa qaddim ka gabatar da ba'da maf'ulin sashin maf'ulai ala ba'dhi akan sashi ana yin hakan musamman kamar maf'ulai na zanna misali zanantu zaidan qa'im to zai da ya kamata ka fara ambatu saboda shi ne al-maf'ulul awwal sannan qa'im to zaka ce zanantu qa'iman zaidan zanantu qa'iman zaidan wannan ya halatta saboda haka yan uwan abin nan maf'ulai na zanna ana iya gabatar da sashi akan sashi sai ce kama kamar yadda izahtimamu in ana son a kula da abu to sai a fara ambatonsa yawwa kana son mutum ya himmantu da nahawu to sai ka fara ambatan masa da nahawu sannan sauran abin da zaka ambata aure asalin ulima ko kuma a dama asali a fara da ya gabatar da shi an san cewa asali shi ya kamata a fara ambatarwa saboda wani dalili to sai a gabatar da shi an gane kamar can mafugule na zanna zanantu zai da ƙa'ima asali a fara gabatar da zai sannan a kawo ƙa'ima to amma an samu wani ƙarina to sai ka gabatar da wanda an ka yi himmantuwa da shi shine tsayuwar zaini sai ka ce zanantu ka'iman zaida to sai a fahimci cewa lalle kayi haka ne saboda himmantuwa da shi to wannan shi ne ƙarshen babi ne to sai mu takaita nan in mun dawo sai mu shiga albabul khamis alqasr son dai muka yi Allah ya taimake mu samun mu ƙarasa babin na shi wannan babu na ilmin ma'ani insha Allah ta'ala don shi da yawa sai mu tsaya sai mu shiga musalahul hadis سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك